السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau lahadi yawmul aha goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma da yakin badar yau shekara nawa da jiya ne ma ya kamata mu yi mufali lissafin sha bakwai ga watan ramadan sha bakwai ga watan ramalana aka yi yakin badar a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau da yakin badar shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu rak yasa waɗansu ke ce ya kamata ya yi bayani a kan yakin badar da sauransu da wani lokaci damar munasaba ne ta zuwa ke yin bayani in ba munasaba ta zo ba ba a kawo bayani ƙarfi da yaji amma akwai munasaba to za a yi cikakken bayani ba mamaki a ce waɗansu a tafsirinsu suna suratu Ali Imrana inda aka yi maganan yaƙin madar wannan za su iya faɗaɗawa kwana da kwanaki yaƙi na farko a musulunci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu gagarumar nasara kafirai suna su dubu ɗaya manzon Allah da shi da sahabbansa 313 ne kacal kuma kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani cewa an haɗu ne ba tare da wani mai aji ba su karan kansu ba su ɗauka za su yi yaƙi ba su musulmi kafirai sun fito da miyagun makamai domin su kare fataucinsu aka ce fataucin ya kubuta su dawo suka ce ba za su dawo ba sai sun yi yakin da duk ƙasashen larabawa sai an ji labari waɗannan musulmin da suke 'yan tsiraru suka hana su sake suka takura su to sai sun gama da su gaba ɗaya wanda ma bai san larabawa ba sai ya san ƙuraikawa saboda tsaban bala'insu ashe ba san cewa su ne za su haɗu da bala'in ba dama haka Allah ya kaddara musulmi kuma da aka ce musu fataken da suka fito za su tsare ba tare da sun ɗauko makamai ba tunda suna ganin abu ne mai arha aka ce ai fatakin sun sullube amma kuma ga rundunan ƙuraikawa da miyagun makamai su kuma ba su da komai masu dawakai aka ce ba su wuce biyu ko hudu ba katal a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga duk waɗanda za su yi yaƙi a ƙasa su ne suke da yawa wanda zai yi yaƙi a kan doki kuma ya fi bala'i to amma da annabi ya yi kawari da su suka ce babu damuwa tinkari waɗannan kafiran kuma da aka tinkara Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin dama idan an yi hakuri an koma zuwa ga Allah to sai a samu cin nasara to amma da ke kara ta zagayo aka zo yakin uhudu kuma sai bai yi daɗi wa musulmi ba kata-kata aka yi musu saboda sun saba wa ka'idodin da manzon Allah ya ɗaura su a kai shi yasa sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gwada musu manyan mutanen da bai kamata su tsere a fagen daga ba sai gashi suna tsere ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da su kuma Allah ya ce ya gafarta musu kun ga waɗanda za su yi tafsirin suratu Ali Imrana su ne za su yi ƙarin bayani sosai Allah ta'ala ya taimake mu lissafin yana daidai da tara ga watan Afrilu miladiyar annabi Isa ɗan Maryam alaihi wassalam tana da shekara uku. Gregorian calendar wato kalandan turawa kenan na 'yan albashi kuma a yau darasinmu na goma sha takwas za mu ci gaba da tafsiri a cikin wannan sura wanda ake kiranta suratul mujadala a yau za mu taki daga ayan da Allah yake cewa إن الذين يهادون الله ورسوله تند ذهاري ذهاري أسلنسا tsari ne na jahiliya amma da musulunci ya tarar da shi sai ya yi gyara ya ce kuma kalman da ake faɗa a cikin zihari ba daidai ba ne ya gyara don ba yadda za a yi matarka ta zama uwarka ba yadda za a yi matarka ta zama mahaifiyarka ba zai yi ba yi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan wato munkari ne na magana kuma zurun ne maka ce munkari abin kyama sannan zurun kuma ƙarya ce kawai komi ɓace rai komi jin daɗi ya sa ka ka shanta ko wannan magana ba daidai ba ne to amma ga dokokin Allah duk wanda bakinsa ya kwace ko ya yi kuskure ya faɗi wannan kalma ta zihari to ga ɗayan abubuwa guda uku sai ya yi tsari na Allah kenan kafin su ci gaba da zama da iyalinsa zama irin na aure to akwai maganganu na malaman fikihu da yawa akan abin da ya kafi zihari amma ba mu faɗaɗa ba saboda ya fi alaka da littafan fikihu ran da aka je aka samu babin a fikihu to sai a daɗa saurarawa domin a samu ƙarin bayani to Allah ta'ala ya gidda ya dokoki iri daban-daban ba wai akan zihari kawai ba akan aure akan sake akan kome akan zamantakewan auren akan li'ani akan ila'i akan kul'i akan shayarwa akan kula da yaro akan tsari wa hadith wala haraj wannan a bangare guda kenan idan ka koma harkokin kasuwanci su ma sun kasu kashi-kashi idan ka koma harkokin shugabanci shi ma akwai tsare-tsare da dokokin Allah balle in ka dawo ɓangaren ibada maganan sallah maganan azumi maganan zakka maganan ayyukan haji gaba ɗaya kowanne akwai tsari akwai dokokin Allah to shine Allah ta'ala ya yi gargaɗi a cikin waɗannan ayoyin da za mu karanta cewa masu ƙetare dokokin Allah ba sa biyayya ga dokokin Allah to kai tonsu waɗannan mutane domin suna da azaban wulakanci sannan kuma Allah ta'ala ya ambata mana cewa ya san komai duk abin da yake gudana a duniya Allah ya sani a ɓoye ko a bayyane ko a ina ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sani saboda haka za mu sake shiga cikin matsalan ma'iyya kamar yadda malaman tauhidi suke yin bayani amma aya ta farko mai Allah tabaraka wa ta'ala yace ko ayoyi na farko innal ladhina yuhaduna Allah wa rasulahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين saboda munasaba yukbiru ta'ala ubangiji ta'ala yana ba mu labari amman shaqullaha wa rasula ga waɗanda suka kauce wa dokokin Allah da manzonsa wa anadu shar'a suka yi taurin kai wa shari'a kubitu kama kubita alladhina min qablihim shine Allah ta'ala yake waɗannan an wulakanta su kamar yadda aka wulakanta kafiran da suka shuɗe kafin su su zo shine innal ladina yuhaduna Allah wa rasula lalle waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah da manzonsa wannan shi yake gwada sunnan annabi tana da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda ya raina sunnan annabi to tamkar ya raina manzon Allah ne da kansa kuma hatsari ne babba saboda haka innal ladina yuhaduna Allah wannan ana nufin dokokin Allah na cikin alkur'ani duk waɗanda suka ƙetare iyaka wa rasula da kuma dokokin manzon Allah a cikin sunnansa da ainihin hadisansa waɗanda suka inganta duk waɗanda suka ƙetare iyaka suka yi taurin kai kubito waɗannan tsinannu ne wulaƙantattu ne tozartattun mutane ne kama kubitan lazina min qablihim kamar yadda aka tozartar da waɗanda suka shuɗe kafin su su zo kamar adawa da suka yi taurin kaiwa annabinsu ko samudawa da suka yi taurin kaiwa annabinsu ko mutafikawa da suka yi taurin kaiwa annabinsu ko fir'auna da hamana da ainihin karuna da sauran mutanensu waɗanda suka yi taurin kai wa annabinsu ko kuma ainihin bani isra'ila da suka yi taurin kai wa annabinsu annabi isa alaihi salam ko ma na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka yi taurin kai annabi ya murkushe su a yakin badar aka zo yakin uhudu kaman za su ci nasara duk da kasancewa musulmi sun sha wahala amma dai Allah ta'ala ya gwada ikonsa ya gwada ɗaukakan addinin Allah akan kafirci da kuma sauran yaƙe-yaƙen da annabi ya yi har aka zo aka yi fato makka sannan aka yi yaƙin haibara aka yi yaƙin hunayin aka zo aka yi yaƙin tabuka manzo Allah ya zo ya hajjatul wada ya yi jawabin ban kwana wa mutane yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaskantar da kafirai to duk wanda ya kauce wa dokan Allah haka Allah zai kaskantar da shi Allah ya tsare mu shine Allah tabaraka wa ta'ala yake uhinu wa lu'inu wa aqdu kama fu'ila biman ashbahahum kamar yadda aka aikata da waɗanda suka yi kama da su mimman qablahum waɗanda suka shuɗe kafin su su zo wa qad anzalna ayatin bayyinat Allah ta'ala ya ce mun saukar da ayoyi bayyanannu domin su zamo darasi ko darussa tsarin shari'a abin rayuwa ayyukan ibada da ainihin al'umma saboda haka ba ana karanta alkur'ani saboda ji labari ko tatsuniya ba ce ko kuma kunnen kanawa ko kuma shafa labarin shune ko kuma irin waɗannan news ɗin da ake magana gizo da koki sun yi abu kaza ko sahoro da sahorama a'a duk abin da aka faɗa cikin alkur'ani gaskiya ne wa kada anzalna lalle hakika mun saukar da me ayatin bayyana ayoyi waɗanda suke bayyanannu a fili suke ko ba a maka dogo tafsiri ba za ka iya ganewa saboda ayin Qur'ani kullum ana yawan maimaitawa duk wahalan tura da ainihin sarkakiyanta idan kullum ana yawan karanta wa mutane to za su saba da ita gaba daya sai ka ga inda wani zai je idan farkon mai ɗaukan karatu ne wajen fassara zai sha wahala ko wajen fahimta zai sha wahala sai ga wanda ake karanta masa yau da gobe ba zai sha wahala ba shi yasa ake son yawan maimaitawa balle ayoyi ne waɗanda suke a fili ayatin bayyanatin walil kafirina azabun muhim lalle kafirai suna da azabar wulakanci ranar takin alkiyama fi muqabalati mastakbaru an ittiba'i shar'illah wannan sakamakon girman kai da taurin kai da suka yi wajen biyayya ga shari'an Allah walin qiyadi lahu wala khudu ila dai da jawuwa zuwa ga dokokin Allah da kuma mika wuya ga dokokin Allah mafiya yawa malamai in suka ce dokokin Allah ya hada hada dokokin da manzon Allah ya zo da su gaba daya domin ba a san dokokin Allah ba sai a dalilin manzon Allah ba domin annabi ba da ba san Qur'ani ba saboda haka ba domin annabi ba da ba san hadisai ba da ba yadda za a yi kasan shari'an Allah cikin Qur'ani kasan shari'un Allah a cikin hadisai sai a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ko ba ambace shi ba idan aka ambace Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya wadatar sai Allah ta'ala ya ce yawma zar يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أخطاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
to yaushe ne wannan wulakanci da kaskanci zai bayyana a fili karara shine Allah ta'ala yace yauma ranan da wannan badal ne ko kuma zarfi ne yauma yabasuhum Allahu jami'a ranan da zai Allah zai tayar da su gaba daya وذلك يوم القيامة وأن رانا إتترانا القيامة يجمع الله الأولين والآخرين الذي تار متعلم فرقه تندق كان النبي آدم عليه السلام هل يضوى الأمم من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم في سعيد واحد أفرفاجي بدا في بدا وندك باب تدو باب غنغري kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya haka za ka ga mutane iyaka ganinka sannan idan ka ga ƙarshen mutane to waɗanda suke gefensu kuma aljanu ne a tare daga aljanu kuma ga mala'iku saboda haka babu inda za a gudu ko ka gudu ma sai dai ka shiga cikin yan uwanka mutane kuma an ce mala'iku su kamo ka za su kamo ka nan da nan balle ma ba inda za ka gudu يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان باب هل انتيروا to a wannan rana ne Allah ta'ala zai kaskantar da waɗanda ba su bi shari'ansa ba Allah ya kare mu fa yunabbi'uhum bima amilu zai ba su labari da abin da suka aikata kaka fa yukhbiruhum billazi sana'u to abin da suka aikata Allah zai faɗa musu min khairin wa sharrin na alheri ne ko na sharri yasa mutum ya aiki mai kyau ba za a zalunce shi ba komai karancin aikin ka mai kyau za a nuna maka sannan idan mutum ya yi mummunan aiki shi ma komai karancin sa sai an nuna masa wa man ya'mal mithqala dharratin خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة kaga wannan ma fili ne wannan sura tana daga cikin surorin da ake karantar da mu kusan koyaushe ana karanta mana a cikin sallah kowa yana ji kowa ya san abin da ake faɗi amma ka yawaita aikin alheri domin ka samu alherin ka da yawa ranar takin alkiyama domin kun san alheri yakan jawo abubuwa da yawa tunda idan ka yi talaka daga guda ɗaya za a mayar bakwai daga bakwai za a mayar ɗari bakwai to in ka yi kyauta ba Allah ta baraka wa ta'ala zai baka lada ba guda ɗaya ba in ka yi kyauta da naira goma sai a baka lada goma idan ka yi ihsani da naira goma sai a baka lada goma ai wallahu alamu ya danganta da kyakkyawan niyyanka sannan idan za ka zo masallaci kana tafiya da kafa idan ka daga kafanka daraja ce in ka sauke kafa ma daraja ce in ka daga kafa kankaran laifi idan ka sauke kafa kankaran laifi idan ka daga kafa za a rubuta maka lada idan ka sauke za a rubuta maka lada in ka zo masallaci ka zauna kana cikin wato kana jiran sallah manzo Allah yake tamkar kana cikin sallah ne haka za a baka lada don ka zo komawa ma haka to lada nawa modibbo ladar da ki nawa kenan ga ki ka zo wajen karatu kana sauraron karatu Allah ya sa ba gengedi kake yi ba saboda ai ba za a haɗa mai gengedi da wanda yake farke ba mai gengedi ko ba komai za a ce ya samu ladan zuwa wannan wuri amma majtama'a wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ma za sai malaiku sun sauka za su kewaye su gaba daya ga nasuwa daga wajen Allah subhanahu wata'ala kuma Allah tabaraka wata'ala a saman al'arki zai ambace su ya Allah ka ambace mu tunda mu ba mu da yawa mu masu da mai karanta da mai fasara ba mu da yawa makukuna da yawa ayoyin gaba za su warware mana komai a fili idan ma ka ji nauyin maganan da na fala Allah tabaraka wata'ala ba abin da yake masa yawa ina kasan kwarkwasa an san kwarkwasa ko idan an gansu da yawa za a iya lissafin su guda nawa ne shanshani mai kafan yawo fa bozuzu fa an san bozuzu ko? eh wanda yake bozuzun da yake gangara kakin kati a jeji za ku gansu da yawa amma an san fari a yin an yi ruwa fari suna fita to kana ganin a cikin rami guda ɗaya fari kamar dubu nawa suke fita ai kaga kai baka sani ba amma Allah ya sani ya sa komai yawan mutane duk wanda ya halarci wajen da ake karanta alkur'ani ko darasi to shi ma zai shiga cikin wannan komai yawan su Allah ya sani kaga alheri yakan jawo alhairai masu yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin cewa babu wanda daga cikin ku ba ce aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba ba domin rahaman Allah ba suka ce hadda kai ya manzon Allah manzo Allah ya ce hadda ni manzo Allah fa yana sallar nafila sai kafansa ya kumbura amma anan wani limami ne yake sallar nafila har kafansa yake kumbura wani shek ne yake sallar nafila har kafansa na kumbura amma manzo Allah saboda tsaban nafila har matansa tana cewa haba kai da Allah ya gafarta maka ma ka gaba daya yaushe kuma zaka tsaya kana fata lokaci kun ga tun a wancan lokaci akwai perfection din nan wato inda mutum ya zama dan gatan Allah sai ya kwanta ya ta bacci sai manzo Allah ya gwadawa ba haka bane yace afala akunu abdan shakura yace ya za a yi bazan kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba tunda Allah ta'ala ya sa na tsallake to me yasa bazan gode masa ba amma idan da kai ne ko ni aka ce gaki an bada aljanna ai kwanciya zamu yabin mu ba abin da ya dame mu kuma mu ce Allah ya ja kwanan mu akan wannan certificate din ba a dauke mu yanzu yanzu ba tunda mun san garanti ne zamu je gidan aljanna ba wanda zai sake wahala tunda da duk wahalan da ake aljannan ake nema to amma dai ka sani waɗannan yan sallolin ka guda biyar din nan da kake yi da nan akin din da zaka yi raka a goma sha ɗaya ko sha uku da ƙya zo idan aka tattara su ai ba za su baka aljanna ba silatullahi daliya wa silatuhu jannatuhu hajar Allah tana da tsada kwarai da gaske ya za suka ce koda kai ya manzon Allah ce koda ne ba domin Allah ya lullube ni da rahamarsa ba to gashi ana fada mana an yi sallah cikin jama'a kana da daraja 25 ko 27 anan kuma Allah zai kara maka wannan fa daraja ake magana amma fa ladan yawan ladan da zaka samu ba wanda ya sani sai Allah to haka zaka yi ta tattara su ka tattaro na nan ka tattaro na nan amma in ka yi sharri ko ka yi sabo to laifi guda zai za rubuta maka shi kuma baya karuwa shi kuma baya karuwa sai dai wani lokaci sabon nan tsiyansa yana da yawa amma baya karuwa amma alheri zai iya karuwa sannan alherin wani zai iya shafan ka saboda wata munasaba kamar yadda sharrin wani in ka dora shi akan wata turba kai ma zai iya shafan ka shi yasa aka ce abin takaici ne kwarai da gaske mutum ya tafi lahira a samu miyagun ayyukansa sun fi kyawawan ayyukansa yawa domin saboda kyawawan ayyuka ana ninninkawa amma kaga miyagun ayyuka ba a ninninkawa saboda haka waɗannan masu kaucewa dokokin Allah ubangiji ta'ala zai tattara su a ranar takin alkiyama fa yunabbi'uhum bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata na alheri ko na sharri ahasahu Allah wa nasu Allah ya gama kididdigewa amma su sun manta kada ai dabatahu Allah wa hafiza alaihim Allah ya tsara kuma ya sa an ajiye an yi recording wa hum kad nasu ma kanu amilu su kuwa sun manta abin da suka aikata a nan duniya sai idan sun dauki littafin suna karantawa ko ana karanta musu sannan su ringa tunawa saboda haka kai kokari ka aikata aikin alheri ko da ka manta alheri ne kada ka kuskura ka aikata aikin sharri saboda idan ka manta to za ka gani ranar takin alkiyama wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai iko ne ko kuma Allah mai shaida ne a bisa kowane irin abu la yajibu anhu shay ba abin da yake buya gabarin Allah wala yakfa wala yansa shay'an ubangiji ba wani abu da yake bata masa kuma ubangiji baya manta wani abu ثم قال تعالى فأن الله تعالى يكو آيوي نقبا مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه ومن يبام الأبار سوى تؤبن دمك الله يسني وتلائه عليهم كما يناغني وسمائه كلامهم الله ينادي مغنم ورؤيته مكانهم Allah yana ganin wuraren da muke a ko ina ne kana cikin gari ko kana bayan gari kana wajen alheri ko kana wajen barna duk Allah tabaraka wa ta'ala yana gani haito kanu wa aina kanu duk inda zo kasance da wurin da suka kasance faqala ta'ala alam tara anna Allah
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم wannan aya da farko tana nuna mana cewa duk abin da muke yi a nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya sani komi kakin abin sannan na biyu tana mana ishara ko shimfiɗa ne dangane da masu zaman mitin ko waɗansu irin mutane ne duk mitin ɗin da za a zauna a tabbatar an haɗa alheri ba shari ba domin saboda mutane duk sirrin da suka yi na mitin suka je suka buya to fa Allah tabaraka wa ta'ala ya sani kuma Allah zai maganin su in ba alheri bane ana son a yi mitin ne a bisa alheri ba shirri ba shi yasa ayoyin kuma da za su sake biyo baya za su yi karin bayani ne dangane da dokoki na mitin amma dai wannan aya ta fara haska mana sai dai da farko babban abin da ake so mu gane shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce alamtara shin baka sani ba idan ka ji an ce alamtara annallaha shine alamta alam abinda yake nufi kenan amma mu da Hausa in ka fassara kin baka gani ba to in ka fassara ma da haka mu a Hausance kan tafi amma a larabci suka ce alamtara annallaha ko alamtara anna kaza to suna nufin alam ta'lam anna kaza wato na sani ne ba na gani ba mu kuma wajen mu da sani da gani in ka fasara duk ɗaya ne ina fatan an gane saboda karka je wajen tafsiri ko a kauye kana wahalar da kanka dama ka'ida yaren da za ka fassara da yaren da za ka yi fassara a ciki abinda ake so shi ne ka kware duka don fassara tafi tafiya idan kana da matsala a cikin ɗaya yaren to akwai gargada wajen fassara amma idan ka kware a yaren da za ka fassara da wanda za ka yi fassara cikinsa to wannan zai fi fitowa fili kuma wani lokaci za ka yi direct fassara wani lokaci za ka yi indirect fassara domin saboda mutane su gane amma inda za a zo ana kwakule-kwakule to kuma za ka bi na kwakule-kwakulen tunda already ka riga ka gane menene ina fatan an gane saboda ka alam ta alam shin baka sani ba shine alam tara annallaha shin baka sani ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ya san abin da ke cikin sammai da kasai shin baka san wannan ba kun ga bawa yana bukatar mutum ya bada amsa bane duk mai hankali ya sani Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai sannan sai Allah ta'ala ya ce ma ya kunu min najwa lalle duk gana wanda aka yi na salasatin mutane guda uku rak illa huwa rabi'uhu fa sai Allah kine na hudunsu wala khamsatin ko ganawan mutane biyar illa huwa salisuhum fa sai Allah kine na kidansu wala adna min zalik ko lissafin da bai kai haka ba wala aktara ko kuma lissafin da ya fi haka illa huwa ma'ahum ba sai Allah yana nan da ya tare da su aina ma kanu kuma duk inda suka kasance to kun ga wannan fassara daga wannan wuri ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu yana daga cikin abin da ake samun jayayya tsakanin malamai waɗanda suke a halin sunna wal jama'a tsakanin aqidatu sala da kuma aqida ta al-asha'ira waɗanda suke asharaye domin a fassaran asharaye ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum suka ce duk gana wanda mutane uku suke yi Allah kine na hudunsu amma kaddarawa ake yi Allah ki ne na hudunsu su kuma sufaye suka ce Allah yana tare da su shi ne na hudunsu da gaske ne sannan wala kamfatin illa huwa sadisoho ko idan mutum biyar ne to Allah ki ne na kidansu saboda haka da za a bude maka ido za ka yi lissafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida shi ne wala kamfatin illa huwa sadisohom wala adana min zalik ko abin da yake karanci daga haka min zalika zalika dinnan lamirin zai koma zuwa ga salata ne ko kuma zai koma zuwa ga kamsatin ne malamai suka ce tunda aka ce adana to ana nufin salata ne ƙasa da lissafi uku kenan saboda qur'ani zai fara da lissafin abu guda ɗaya ko biyu sai ya tsallake sai ya ambace uku me yasa aka tsallake aka ambace uku saboda in an ce ki kadai ne Allah ne na biyu kenan idan su biyu ne Allah ne na uku idan su uku ne Allah ne na hudu abinda aka ambata sannan idan su hudu ne Allah ne na biyar idan su biyar ne Allah ne na kida wala aksara shine wala akbar ko abin da yake sama da haka to idan ka ɗauki uku ka ɗauki biyar wanne ne babba a ciki shine kamsa illa huwa sadisuhum to wala aktara min zalik wato sama da ainihin biyar din ko shida fa sai illa huwa ma'ahu fa sai Allah yana tare da su aina makami duk inda suka kasance to shine zaka ji salaf sai suna cewa to in aka ce Allah yana ko ina to in ka zo har cikin shadda ma Allah yana nan har cikin bayan gida Allah yana nan shi yasa don kar a kawo rudani shi yasa aka ce a koma asalin fassara kullum muna cewa mutane su koma ainihin fassarar littafin risala domin ko anan cikin wannan tafsiri idan ka je ka samu tafsirai na magabata abinda suke magana shine ma yakunu min najwa thalathatin duk lokacin da mutane uku suke ganawa to illa huwa rabi'uhum fa sai Allah shine na hudun su bi ilmihi da ainihin iliminsa wala kamfatin ko ganawan mutane guda biyar illa huwa sadisuhum fa sai Allah shine na kidanto bi ilmihi da iliminsa wala adna min zalika ko ƙasa da haka illa huwa ma'ahum fa sai Allah yana tare da su bi ilmihi da iliminsa wala aktar بمعنى ولا أكثر من ذلك كل سمد حق لما إلا هو ما هو فأتي الله هنا تعرضه بعلمه لإلمنسا أينما كان wannan shine sahihin fassara idan ka dauki wannan fassara ya fi maka kwanciyar hankali kuma duk inda ilimin Allah yake ganin Allah yana nan sannan dadin dadawa jin Allah subhanahu wata'ala yana nan ba yadda za a yi a yi abu a ce Allah bai ji ba ko a yi abu a ce Allah bai gani ba ko a yi wani abu a ce Allah tabaraka wa ta'ala bai sani ba amma zatin Allah ar-rahmanu alal arkistawa ina fata an gani don haka ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wannan lissafin da aka ambata mana uku Allah ne na hudu ko kuma biyar Allah ne na kida wannan an ambaci lissafi ne saboda waɗansu malamai suka ce ko da a wajen mitin ana son a samu abin da yake mara saboda duk mitin inda za a ɗauki decision ba a son a samu mutane sun cika cif-cif ya kamata a samu guda ɗaya ya fanɗare saboda duk abin da za a tattauna wani lokaci za a ce bari a yi kuri'a to wajen ƙuri'an nan koda da guda ɗaya ne aka tsallake ina jin kowa tsarin zaɓe ma ƙuri'a ɗaya ma an kai idan ka fi ɗan abokin takaranka ka ci ko da ƙuri'a ɗaya rak lokacin da sai dina umar Allah shi kare yadda da shi aka soke shi da wuka yana tsalla ya zo yana jinya ya hango mutuwa murara a matsayinsa na khalifa sai Allah ta'ala ya jefa maka tunani abinda ya kamata ya yi sai ya ce zai nada kwamiti waɗanda su ne za su zaɓi khalifa a bayansa kuma duk wanda suka zaɓa shi zai wato rattaba hannu akai zai goyi bayansa saboda haka yana barin duniya to ga khalifa mai jiran gado wannan tsari da sayyidina Umar yayi annabi bai yi ba Abubakar bin Abi Quhafa bai yi ba sayyidina Umar shine ya kawo wannan tsari amma abin da yasa ba za a jefar da wannan tsari ba saboda sayyidina Umar din nan yana cikin al-khulafa'ur rashidun kalifofin nan shiryayyu wanda manzon Allah ya ce ku yi riko da sunnonina da sunnonin kalifofi na shiryayyu waɗanda za su zo bayana addu alaiha bin nawajib ya sa an ka zo ka kushe to ba yadda za mu yi mu ajiye maganan umar da tsarinsa mu ɗauki na ubanka dun ba zai yiwu ba abin da ya fi mana ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kukuta a musulunci shine mu ɗauki na sayyidina umar da shi ya zauna tare da manzon Allah ya yi rayuwa tare da manzon Allah an yi yaƙi ba ɗaya ba ba biyu ba ya halarci wannan yaƙi ya yi amfani da dukiyarsa wajen taimaka wa addinin Allah sannan kuma ɗaya daga cikin kalifofi a bayan manzon Allah to babanka ba ba kowa ba ne saboda mutanen da za su kushe maganan sahabban annabi sai ka samu kuma suna girmama maganganun iyayensu ko shugabanninsu a banza shugabanninsu nan da suke girmamawa wallahi ba domin waɗannan sahabbai sun haddace mana Kur'ani sun yi jihadi ba da ba mamaki shugabanninsu nan waɗansu manya-manyan dodanni ne har iyayensu ma ba mamaki manya-manyan dodanni ne arna wanda in suka mutu wutan jahannama za su shiga amma a dalilin sahabbai suka gane Kur'ani, a dalilin sahabbai suka samu labarin Kur'ani, labarin addinin musulunci da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan kusan wani lokacin ana karatu dole a yi gugan katanga ƙwarai ba na zana ba saboda hannunka mai sanda sosai na umar sai ya yi tunanin wannan to sai tunanin sai ya fada a kan al'ashara almubashari na biljanna mutane goma da wato waɗanda annabi ya musu albishir da aljanna tun yana da rai da ce wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne wani ɗan aljanna ne a hadisi guda ɗaya sai da ya lissafa su su goma to amma sai dai hudu daga cikinsu ba sa nan saura mutane nawa saura shida zai ce ya kira su ya naɗa su kwamiti su zaɓi khalifa a tsakaninsu to amma mushkilan ita ce idan suka rabu gida biyu waɗannan uku suna nan waɗannan uku suna nan to waye mai yanke hukunci sai ya ce tun da ki yana daga cikin al'ashara almubashari na biljanna amma ki baya da lafiya kuma ki ne khalifa to shi ne sai ya ɗauki ɗansa umar abin da abdullah tunda ya yadda da hankalinsa ya yadda da iliminsa a lokacin ba irin yaranmu na yanzu ba ne don yaron yanzu za ka ga ubansa ya samu sarauta amma ya fi ubansa gadara da wulakanta mutane ubansa ya samu mulki amma ya fi ubansa gadara da wulakanta mutane uwarsa ta samu matsayi amma za ka samu ya fi uwarsa gadara da wulakanta mutane su sahabbai ba haka yayayensu suke ba ba haka yayayensu suke ba ya ce ya sanya ki ya kasance shi ne wakilinsa idan aka samu mutum uku a nan mutum uku a nan to shi duk wanda ya goyi bayansu to sun yi canjara canjara za ke falako? eh imana sun riga sun tsallake kenan saboda kar a rinka samun jayayya mai yawa to shi yasa ake cewa abin da yake daidai wa daida a wajen lissafi yana da wahalan wato al'amari shi yasa ake son abin da yake all wato mara kenan ya riga ya saba shi yasa Allah ta'ala yake ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum kun ga sai ya ambaci salasa wanda yake mara ne sai ya ambaci kamsa maimakon arba'a kamsa mara ne maimakon arba'a wanda yake tagwai ne sai ya tsallake ce illa huwa sadisuhum sai ya ce wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu wallahu alamu na'am wannan aya da muka karanta lalle malaman tauhidi suna bata muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda muka yi bayani kuma yunabbihum bima amilu yawmal qiyama sa'anna Allah zai ba su labari kakab din su ranar takin alkiyama ga abin da mai tafsiri yace alam tara anna Allah shin baka sani bane lalle Allah madaukaki ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ya san abin da ke cikin sammaku da ƙasaku ma ya kuno min najuwa salasatin lalle duk ganawan mutane guda uku min sirrin na ainihin wani sirri illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudunsu da iliminsa wala khamsatin ko mutane guda biyar a lokacin da suke ganawa illa huwa sadisuhum face Allah shine na kidansu da iliminsa wala adna min zalim ko kasa da haka fate Allah yana tare da su da iliminsa wala aktara ko fiye da haka fate Allah yana tare da su illa huwa ma'hum fate yana tare da su da iliminsa aina ma kanu duk inda suka kasance aina ma kanu din nan jawabi ne na ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum domin anan a zo a ƙara a ce aina makanu wala kamfatin illa huwa sadisuhun aina makanu wala adana min zalika aina makanu wala aksara aina makanu in kun duba za ku ga akwai ija a cikin ayar saboda akwai abin da ba ita maimaitawa ba ma ya kuno min najuwa talasatin illa huwa rabi'uhum wala ya kuno min najuwa خمسة إلا هو سادسهم ولا يكون من نجوى أدنى من ذلك إلا هو معهم ولا أكثر من ذلك ولا يكون من نجوى أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا كما يد مكاو مثالي أتنبايا ina fata an gane na'am illa huwa ma'hum aina ma kanu an yattaliu alaihim Allah ta'ala yana ganin su yasma'u kalamahum ya san maganan su wa sirrahum ya san abin da suke boyewa wa najwahum ya san abin da suke tattaunawa wa rusuluhu aidan kuma manzannin Allah har ila yau sune mala'iku ma'a zalika tare da wannan taktumu tana rubuta ma ya tana jauna bi duk abinda mutane suke ganawa akai kun ga nan ana mana ishara cewa in za a gana a gana akan alheri amma ban da shari na'am sannan kuma daɗin daɗawa ma ilmin la Allah ya sani wa sam'ihi lahum kuma Allah yana jin su kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul tauba yace alam ya'lamu shin waɗannan mutane ba sani bane anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum lalle Allah ya san sirrin su ya san mitin din su وأن الله علام الغيوب للي الله مثل غيبي لي جبال إياه وقال تعالى أتكن سورة الذكر الله تعالى يتي أم يحسبون شن ودن متعني سنة ثماني لي أن لا نطمع سرهم ونجواهم سوى مباما جن سرهم سو باما سنين جانا ورسو آآ آه. بلى الله تبارك وتعالى يتي باحك بني duk abin da suke yi mun sani wa rusuluna ladaihim yaktubun kuma manzannin mu suna gaban su suna rubuta amma ba sa ganin su yaza karka yadda aje aje ka mitin a kulla shirri da kai ko a kulla makirci da kai mala'iku za su rubuta ko wajen aiwatarwa baka nan tunda wajen mitin din da kai aka kulla kamata yin za a kulla shirri ka ce a'a تند لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس lokacin da mutane suke kuskure za ka yi musu gyara mitin inda ake so mitin ɗin alheri wanda yake akwai gyara a ciki duk abin da zai amfani al'umma ko zai amfani addini ba wai kawai abin da ya shafi addini ba a'a ko abin da zai shafi al'umma ya sa community irin mitin-mitin ɗin da suke domin ci gaban anguwa ko ci gaban gari yana da kyau saboda idan aka inganta musu wutar lantarki aka inganta musu ruwan sha aka inganta musu hanyoyin lambatu aka inganta musu hanyoyinsu na ainihin tafiya da kafa ko na motoci ko wani abu makamancin wannan ko aka inganta musu abin da ya shafi lafiyarsu asibitinsu ko makarantansu wannan shine zai sa su samu natsuwa su daɗa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata. Shi ya sa kima idan an yi da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya sai ga an samu lada a kan wannan. Saboda haka, wale haza haka gairuwa hidin al'ijima, shi ya sa ba ɗaya daga cikin malamai ba sun ruwaito ijima'i ala annal murada bi hadhihi al-aya abinda ake nufi da wannan aya ma'iyatu ilmihi ta'ala ana nufin ma'iyya ta ilmin Allah duk inda kake yasa ko cikin shadda ka fada ilmin Allah yana tare da kai ko cikin shadda ka fada ina ma'iyatu ilmihi ta'ala wala shakka fi iradati zalik kuma babu shakka cikin wannan ولكن سموه أيضا مع علمه جن الله ينا تارد سننسا محيط به وبصره نافذ فيهم جن الله ينا تارد جنسا دا جننسا وهو سبحانه وتعالى دون هكا الله مدوككي مطلع على خلقه yana ganin halittunsa duk abin da suke yi la ya gibu an homin umurihim kai ba abin da yake buya gare ki ranar takin alkiyama zai ba su labari shi yasa yake summa yunabbi'uhum bima amilu yawm alqiyama yasa duk wanda yake shekaru da yawa a duniya idan ya je alkiyama aka dauko masa takardar sa zai ta shan mamaki yanzu duk wanda ya kai shekara 65 ko 75 ko 80 ko 100 ku saurara ku ji hiran da ake yi da shi a gidan rediyo ya isa ya faɗi abin da ya aikata a cikin shekaru 85 din nan ko 100 ko 65 ne kuma ko kai da kake kwarejo a yanzu kana shekara 45 ko 55 ba kai saka ba da labarin duk abin da ka yi a baya ba haka kai ma saurayi kana ɗan shekara 25 ko 30 domin sai ka zo kana ba da labari bayan an jima kuma sai wani abu ya faɗo maka yanzu irin kiriniyan da kai kana yaro za ka iya bayani duka kuma mutum yana tafiya a shekaru ne yana manta waɗansu abubuwa amma wakilan Allah sun rubuta Allah ba mai mantuwa ba ne wakilansa kuma ba za su murkusa wannan takarda ba ba wanda zai je ya sace takardar tunda baka san ma ina aka ajiye ba sai ranar takin alkiyama kawai mutum yana taki sai a manna masa kuma baka isa ka bambare ba baka isa ka balle ka jefar ba haka za a manna maka wannan fayil ɗinka ko littafinka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi a wuyansa haka za a manna masa sannan ranar takin alkiyama kuma a wa'a takardar a buɗe ta baki labari shi ne sun mayu na fi'uhun sa'ana Allah zai ba su labari bima amilu yau malkiyama da abin da suka aikata ranar tashin alkiyama to Allah ya sa a ba mu labarin ayyukan alherin mu ba ainihin na na barna ba saboda in ka aikata aikin alheri da yawa akwai hadisin da ya tabbatar da cewa akwai bayan Allah da Allah baya fallasa su eh Allah baya fallasa su wani ma Allah zai tattaro shi ranar tashin alkiyama idan ya tattaro su yana taɗar yana ɗarɗar ƙirjinsa tana bugawa saboda ya san bayi da gaskiya don kowa ya manta zai tuna wata ɓarnan da ya aikata ko biyan da ya yi sai Allah ta'ala ya ce ba kai kai abu kaza ba ya ce ni ne ya Allah abu kaza ba ni ne ya Allah tsakaninsa da Ubangiji ba wanda yake ji don abinda ruwayan ma ta gwada tsakaninsa da Allah za su yi magana kaga ko mala'iku ma babu zuwa ciki ba kai kai kaza ba yace ni ne ya Allah ba kai kai kaza ba ya Allah ni ne nayi a rangwanta mun ya Allah abu kaza ba kai kai ba ni ne ya Allah sai an gama faɗa masa sai Allah tabaraka wa ta'ala yace to tunda kai ayyukan alheri to kaje na sallame ka mala'iku kar ku taba wannan wuce ai ga ka tsallake gaba daya to amma me zai taimaka maka samu haka sai ka yi ayyukan alheri daban-daban kuma sai ka takaita wajen aikata barna daban-daban amma duk abin da mutum ya aikata ko mai kyau ko mummuna sai Allah ya ba shi labari musamman nan da ake magana duk mutanen da su biyunsu suka keɓance suka gana to ranar tashin kiyama sai Allah ya faɗa musu yasa in sun gana akan abu mai kyau Allah zai faɗa musu kuma ba su da matsala amma in sun gana akan tsiya sun yi mitin akan barna to za su yi bayani ran tashin kiyama don Allah ba zai kyale su ba kuma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim kun ga an dada jaddada mana Allah tabaraka wa ta'ala da kowane abu masani ne ku dubi farkon aya ku dubi tsakiyar aya ku dubi karshen aya farkon aya mai Allah ya ce alam tara annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi to karshen aya kuma me yace innallaha bi kulli shay'in alim ya'lamu da alim wannan kalmomi ne mushtaq wanda yake saki cikin saki to sai kuma isharan da aka mana ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum bi ilmihi wala khamsatin illa huwa sadisuhum bi ilmihi wala adna min zalika illa huwa ma'ahum bi ilmihi wala akthara illa huwa ma'ahum bi ilmihi aina ma kanu bi ilmihi subhanahu wa ta'ala saboda haka ya'lamu da alim sannan ga al-ilmu kaga kalma ce guda don a gwada mana cikakken sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sa limamu Ahmad, rahimahullahu ta'ala ya ce, Iftata hal'aya bil ilimi, waktata maha bil ilimi. Da farko an yi maganan ilimi, a ƙarshe ma aka yi maganan ilimi, saboda ilimin Allah ba irin na kowa ba ne. yanzu ko kai a gidanka ma aka ce ka ambaci abubuwan da suke gidanka za ka iya bayani ne ko da ko matan ka ɗaya ɗakin ka ɗaya da ɗan ka ɗaya ai ba za ka iya bayanin komi da komi ba sai ka ambaci wani abu za ka manta wani abu sai daga baya ka ce na manta akwai abu kaza to akwai ma abin da baka sani ba tun da kwarin gidanka baka yi saka faɗa ba yawan sauran da ke gidan baka yi saka faɗa ba kudajen da suke cikin gidan baka yi saka faɗa ba wannan ilimi na Allah ne subhanahu wa ta'ala to sai kuma ayoyin da za su yi mana magana dangane da mitin mitin wanda al'umma suke yi a yanzu amma abin ya samo asali ne tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san annabi lokacin da yake binnin makka yana tare da kafirai ne tsantsa amma da yi hijira zuwa binnin madina sai aka samu munafikai sannan aka samu yahudawa yahudawa ma gida uku akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu quraiza sannan kuma ga kafirai tsantsa sannan kuma ga larabu ko kuma larabawan ƙauye ne to waɗansu abubuwa da yawa sun ta faruwa a wancan lokaci shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya kawo mana waɗannan ayoyi domin ya saita al'umma gaba ɗaya wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lala abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته